الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 29 ga watan jumada thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 20 ga watan 12 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha littafi na al'allama Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 28 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin 30 a darasin da ya gabata mun tattauna game da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke bayani game da game da yin sallar janaza ma'ana salatul ga'i wato a yi sallar gawa bayan an binne mamaci a cikin kabari ko kuma ya rasu a wani gari da ake tsammanin ba a yi masa sallah ba to sai zamana musulmi a inda suke sai su sallace shi wannan matsalar ta salatul ga'ib mun riga mun karkare ta a darasin da ya gabata mun tattauna ainihin abin da malamai suka faɗa a kanta so mun shiga kuma matsalar zuwa makabarta a yi wa mamaci sallah bayan an riga an sallace shi wannan shine abin da muka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ga ainihin wato wasu da Allah ku daina tsakin nan haka na shiga cikin karatu abu na bakwai da muka tattauna shine wanda ya mutu fi baladin laysa fiha man yusalli alai shine salatul ghaib din za a sallace shi salatul hadir fa haka za yusalli alaihi ta'ifatu min almuslimin salatul ghaib to wannan shine abinda muka tattauna inda wasu malaman suke ganin salatul ghaib khususiya ce ga annajashi shi kadai za a yi wa banda shi babu wani wanda za a sake wa salatul ga'ib wannan fahimta ce ta wasu daga cikin malamai kuma mun tattauna ta sana akwai fahimtar malaman da suke ganin za a yi salatul ga'ib amma in ya zamana inda ainihin wato a wato wanda suke da wannan fahimta akwai imam abu hanifa da imam malik su ne waɗanda suke ganin salatul ga'ib najashi kawai aka yi wa kuma ba za a sake wa wani ba bayan shi akwai kuma waɗanda suke ganin salatul ga'ib ana iya yin ta wato an sunanta ta ga al'umma ala kulli ga'ibin wato kowane wanda baya nan ya mutu a wani guri ba wai sai na jashi kawai ba za a yi masa sallah wannan shine kaulin imam shafi da imam ahmad suna ganin kowa ma za a iya masa salatul ga'ib in dai ya mutu ba a gari ba ko ya mutu a wata ƙasa to 'yan uwansa da abokanansa da abokan arziki za su iya masa salatul ga'ib a inda suke wannan shine ra'ayin Imam Shafi da Imam Ahmad sai dai Sheikhul Islam ya kawo wani kauli tsaka-tsakiya wanda wannan kaulin shine yake daidai da abinda hadisan suke nuni shine salatul ga'ib idan mutum ya mutu a garin da ake ganin ba a sallace shi ba to za a yi masa salatul ga'ib a inda 'yan uwansa musulmi suke wannan shine kaulin da ya ya fi dacewa kuma shine tsakatsakiya in dai inda yake akwai musulmi sun sallace shi a can to sallatar da suka yi masa ta wadatar babu bukatar kuma a wani guri sai an sake masa salatul gaib idan kuma inda ainihin wato yake din guri ne da ba a sallace shi ba saboda gurin da ya mutu din ba inda musulmi suke bane to za a yi masa salatul ga'ib a inda yan uwansa musulmi suke wannan shine kauli wanda yake saka tsakiya kuma shine as-sawa duk wannan mun tattauna akan maganganun malamai akai mun kawo inna akakum qad mata bi ghairi ardikum faqumu fasallu alai wa sanaduha ala shart shaykhain wato hadithin najashi kenan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa mimma yu'ayyidu adama mashru'iyyati as-salati ala kulli ghaibin daga cikin dalilin da ke rushe wato mazhabin imam ash-shafi'i da imam ahmad waɗanda su suna da ra'ayin ana iya yin salatul ga'ib ala kulle ga'ibin to wannan ƙauli nasu daga cikin abin da zai ƙarfafa rashin shar'antuwar yin sallah akan kowane wanda ya mutu ba a gari ba ko ba a inda ‘yan uwansa suke ba annahu lamma matal khulafa'ur rashidun dalili akan haka shine domin lokacin da al-khulafa'ur rashiduna suka rasu abubakar umar Uthman ali wa gairuhum da wasunsu lam yusalli ahadun minal muslimina alaihim ba a samu wani ɗaya daga cikin musulmi da ya yi musu sallah ba salatul ga'ib irin salatul ga'ib walau fa'alu da kwa musulmi sun yi wa kulafa'ur rashiduna salatul ga'ib latawataran naqalu bi zalika anhum to da hadisai da aka ruwaito sun kai matakin mutawatiri da aka ruwaita daga gare su cewa abubakar da ya rasu a madina mutanen makkas musulmi sun masa salatul ga'ib mutanen ɗa'ib sun masa salatul ga'ib mutanen ƙasa kaza sun masa salatul ga'ib ba a samu haka ba haka da umar ya rasu ba a samu an masa salatul ga'ib ba haka sayyidina uthman to ga ma sayyidina ali wanda shi ba ma a madina ya rasu ba ba a samu bayan ya rasu a kufa ba a samu cewa ai a cikin garin madina an masa salatul ga'ib ba da ku an yi to da an ruwaito wannan yana daga cikin abin da ya nuna rashin karfin mazhabin imam shafi da imam ahmad cewa za a iya yin salatul ga'ib akan kowane mutum in ya mutu faqabil hadha bima alaihi kathiru min almuslimin alyawma min as-salati ala kulli ga'ibin لا سيما إذا كان له ذكر وصيت ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر فقابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنهم فقابل هذا كمقابلا شوانا مغانا بما عليه كثير من المسلمين دا أبندا ما في يوم مسلمي كو مسلمي دا يوا سكي كنسا اليوم أيو من الصلاة على كل غائب نين صلى قد دكا وان دا يموت با غريبا ko ya mutu ba a ƙasa ba to a garinsu ko a ƙasarsu sai kuma a samu wasu musulmi su tare su yi masa salatul ga'ib ya ce to ka muƙabalanci wannan ƙaulin da wancan ƙaulin na farko la siyama musamman ma idan kana lahu zikirun idan fitacce ne wasiton ya wato ya zamanto ya yi shuhura an gane ko mutum ne wanda yake yana da wato ya yi fice an san shi mashahuri ne walau minan nahiyati siyasiyati faqad wai ko da fa ta bangaren siyasa ne sai ga wani bash bai wani shahara da addini ba ko taimakon addini kawai wani fitaccen dan siyasa ne amma ya mutu a Ingila sai kawai wasu su zo su yi masa sallah anan ko ya mutu a Saudiya sai kuma anan a samu wasu su yi masa sallah wala yu'rafu bi salahin ba wato a fucen da yayi a matsayin sa na babban dan siyasa ba a san shi ba da nagarta aw khidmatin lil islam ba a san shi ba da hidimta wa addinin musulunci ko kaɗan a duk tarihinsa in ka ɗauko cv ɗinsa da dukkan tarihin rayuwarsa da aikace-aikacensa da postin postin da duk inda ya zauna ba shi da tarihin ya taimaki addini ba shi da wannan tarihin ba shi da tarihin ya taimaki al'umma wasu sun zama nagartattu sun zama mutane ta dalilinsa ba shi da wannan tarihin amma dai fitaccen ɗan siyasa ne walau kana mata fil haramin makki ma ce ko da a haramin makka ya mutu wasalla alaihi alaful mu'allafati aka samu dubban mahajjata suka yi masa sallah fi mausimil hajji a wurin aikin hajji salatul hadir suka yi masa irin sallar wanda gagawarsa tana gabansu faqabil ma zakarna to ka muƙabalanci wannan abin da muka ambata bi mithli hadhihi salati da irin wannan sallar da aka samu an yi wa wani fitaccen mutum ko wani dan siyasa ta'lamu yaqinan kai mai karatu za ka samu ilimi kuma ilimi na yaƙini annaha cewa irin wannan sallar minal bida'i tana daga cikin bid'o'i allati la yamtari fiha alimun bi sunnati sallallahu alaihi wasallam wanda babu wani malami masanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi wani kokonto ko shakku akan haka wa mazhabi salafi babu wani malami da ya san wato mazhabar magabata radiyallahu anhum da zai yi wani inkari ko tababa game da cewa irin wannan salatul ghaib din bid'a ce na fata an gane gaba ta 60 wa tahrumu salatu wal istighfar wa tarahumu ala al kuffari wal munafiqin haramun ne yin sallah sallar janaza wal istighfaru haramun ne neman gafara wa tarahumu da roƙon jin ƙai da rahamar Allah alal kuffari ga waɗanda suka mutu suna kafirai wal munafiqina da munafukai wanda munafurcin su ya bayyana an san munafukai ne wannan ba su mutuwa a ce Allah ya ji kansu ba su mutuwa Allah ya ce Allah ya gafarta musu ba su mutuwa a ce Allah ya musu rahama ballantana ma a je a yi musu sallah ina fata an gane ka koma can ƙasa humul ladina yubdiluna al-kufra suwaye munafukai wato munafukan da ake magana nan sune nifaqul i'tiqadi an-nifaqul akbar munafurci mafi girma munafurci na aqida sune wayanda suke boye kafirci wa yuzhiruna al-islama amma suna bayyana su musulmi ne sun shiga rigar musulunci amma suna cutar da musulunci saboda a boye ba musulmi bane aminan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum Allah ta'ala ce ba mu'mine bane amma suna cewa a baki sun yi imani da Allah da ranar lahira Allah da kansa ce wa ma hum bi mu'minina ba mu'mine bane an gane saboda suna boye kafirci suna bayyanar da musulunci ma'ana sun wato abin nan rufe wato kura da fatar akuya kenan wa inna ma yatabayyanu kufruhum kafircinsu yana bayyana bima ya tarashahu min kalamihim min kalimatim daga abin da yake bayyana shine at-tarashuhu mimma ya tarashahu daga abin da ke bayyana min kalimatihim na daga kalmomin bakinsu min al-gamri fi ba'd al-ahkam shari'ati na ɓoye wasu hukunce-hukuncen shari'ar musulunci wasu hijaniha da kuma wato munana wasu hukunce-hukunce na addinin musulunci su dinga cewa wannan ai mutane wannan hukuncin yayi tsauri ko wannan dokar bata dace da mutanen zamani ba yanzu muna era ta 2025 a ce za a yi kaza za a yi kaza ka'idoji ko shari'o'in addinin musulunci ba su dace da mutanen zamani ba lokaci ne yanzu wanda an samu wayewa an samu ci gaba duniya ta zama a tafin hannunka da aka shari'ar musulunci ta lokacin annabi ce lokacin shekara 1100 kaza da 100 kaza kenan wa za'amihim annaha mukhalifatu lil aql kuma a fadar su zaka ji suna cewa shari'ar musulunci ko wasu daga cikin hukunce hukuncen musulunci sun saba wa hankali wa dhauqi sun saba wa dandano wa qad ashara ila hadhihi alhaqiqati rabbuna tabaaraka wa ta'ala ubangiji tabaaraka wa ta'ala yayi ishara zuwa ga irin wannan haqiqa wannan gaskiyar fi qaulihi cikin fadin sa am hasiban ladina fi qulubihim maradun allan yukhrij Allahu adghanahum walau nasha'u la araynakahum fala arabtahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahanil qawl wallahu ya'lamu a'malakum Allah ta'ala ce am hasibal ladhina fi qulubihim maradun ko kana zato kana tsammanin waɗanda suke da cutar munafurci a cikin zuciyarsu Allah ya khurij Allahu adganahum Allah ba zai bayyanar da irin kiyayya da kuma ainihin mugun nufin da suke wa musulunci da musulmi ba walau na sha'u Allah ce da mun ga dama la'arai na kahum ya ma'aikin Allah da mun nunnuna maka su ce wane shi ma yana cikin su munafiki ne wane shi ma munafiki ne wane shi ma yana cikin irin su fala ta'rifannahum amma zaka gane su bisimahum da alamomin su wala ta'rifannahum fi lahanil qawl zaka gane su ta hanyar wato lahanil qawl maganganun da suke na batanci da rashin kyawu ga addinin musulunci daga nan zaka gane munafukai mutum kaga yana nema ya nuna cewa shi ya fi goyon bayan arna yana tare da arna a tunani yana so ya faranta wa arna ku kuma kun musulmi ku je ku mutu Allah ta'ala ce ko da ba a ce wane munafiki ba ne a harsunan maganganun da suke fita daga bakunansu yana nuna maka wa'yan iri su ce kun fiye tsauri ku musulmi ne masu tsatsauran ra'ayi an gane ko yawa duk ire-iren waɗannan kalmomi da suke fita in an ga mutum mai kula da addini mai riko da addini mai kula da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a kira shi dan dan dan tsauri a kira shi dan fundamentalist da sauran ire-iren waɗannan kalmomin Allah ya ce duk za ka gane su ta irin wannan hara wato wannan barin zancen wallahu ya'lamu a'malakum Allah shine ya san ayyukanku wa amsalu haula wa amsalu haula'il munafiqina kathirun fi asrin al-hadir Shek Albani ya ce irin waɗannan munafukan waɗanda suke shiga rigar musulunci amma suna tare da arna suna goyon bayan arna suna son su daɗaɗa wa arna 'yan daɗi arna suna da yawa a wannan zamanin namu in abu zai faru da yawa akan musulunci ba su yi magana ba in za a taɓa addinin musulunci ba su yi magana ba ka ji bakinsu ba in za a taba musulmi ba za ka ji bakinsu ba amma da wani abu ya faru an taba arna sai ka ji sun fito suna kalubale ba da yawunsu ba su ba su goyi baya ba wannan ta'addanci bai dace ba wannan abun bai yi kaza ba sai an gurfanar da masu kaza a kotu sai an yi musu hukunci sai an yi kaza amma an yi wa musulmi irin wanda ya wuce wannan op tari ba su yi ba kai ka rantse da Allah arna suke wakilta ba musulunci ba to wa'annan shek albani ce irin su muna nan muna fama da su da yawa musulmi a riga kana ganin gasu a gwamnati za su wakilce ka za su wakilci addinin ka ba kai suke wakilta ba ba addinin ka suke wakilta ba duk abin da za a yi wa addini ba ka ji bakin su ba saboda kada ƙuri'ar su ta wajen arna su rasa ta kar a ce suna goyon bayan shari'ar musulunci kar a ce suna goyon bayan musulmi da aka ba sa magana amma wani abu na rashin daɗi ko na ajajanta ya faru ba adadi ga al'ummar musulmi baka taba jin muryarsu sun buɗe baki sun ce sun jajanta game da abin da ya faru ba amma kana iya samun wani abu ya samu arna suna iya ɗibar jiki su je har can garuruwansu ko ƙasashensu su je su jajanta musu su je su nuna cewa suna taya su alhini ba don komai ba saboda so suke su faranta wa arna su nuna wa arna su fa a musuluncin ma ba musulunci suke wakilta ba shakal bani ce irin wayannan muna nan muna ta fama da su da yawa a wannan zamanin namu wallahu almusta'an liqaulihi tabaaraka wa ta'ala da haka ba a nema wa kafirai da munafukai gafara ba a cewa Allah ya ji kansu da rahama ba kuma a yi musu sallah haramun ne liqaulihi tabaaraka wa ta'ala saboda fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون سورة التوبة آية 84 الله تعالى يتي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أهر kada ka kuskura ka sallaci ɗaya daga cikinsu da ya mutu har abada Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya kuskura ya tsaya akan gawar arna ko munafukan da munafurcin suna aƙida ne abadan Allah ya ce wala ta kuma ala kabari kar ka tsaya ma akan kabarinsa da niyyar yi masa addu'a Allah ya ce innahum kafaru billah saboda su sun kafircewa Allah wa rasulihi sun kafirce wa manzon Allah wa matu wa hum fasiquna kuma sun mutu suna fasikai ba a musulunci suka mutu ba wa sababu nuzuli hadhihi al-aya mala yace ka san dalilin saukar da wannan ayar ma rawa abdullahi bin umar dalilin saukar wannan aya shine hadisin da abdullahi bin umar ya ruwaito wa abuhu da mahaifinsa umar wa siyaqu lahu amma wannan lafazin da zamu ji yanzu na shi abdullahi dan umar ne qala yace lamma mata abdullahi ibnu ubay ibnu salul lokacin da ra'isul munafiqin shugaban munafikai abdullahi dan ubayyu dan salul ya mutu du'iya lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gawar wannan munafiki li yusalli alaihi dan manzon Allah ya masa sallah aka zo aka gayyaci annabi cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul kaga fa yana nuna a zahiri musulmi ne amma a baɗini munafiki ne kuma kafiri ne sai kuma ya mutu a wannan aqidar ta munafurci ta kafirci sai aka zo aka ce ya ma'aikin Allah gawa na yara suka zo ka sallace shi falamma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa thabtu ilai sayyidina Umar yace yayin da manzon Allah ya miƙe qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya tsaya wa thabtu ilaihi sai na zabura shine wa thabtu sai na yi zabura ilaihi zuwa gare shi hatta kumtu fi sadari har sai da na tsaya daidai kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi thawbihi sai na janye tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na ce ya rasulullah atusalli ala aduwillah yanzu ma ya ma'aikin Allah makiyin Allah zaka yi wa sallah an gane ko sayyidina Umar ba wasa yace ya ma'aikin Allah yanzu makiyin Allah nan zaka yi wa sallah ibnu ubay ibn salul wa qad qala yawma kaza kaza wa kaza sayyidina umar ya dinga lissawa ya ce amma aikin Allah ka manta lokaci kaza ran kaza ya faɗa maka kaza ya ce wa musulmi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza a'dudu alaihi qawla a'dudu alaihi qawla yushiru bi wato an gane ko wato a'dud alaihi qawlahu yace a'adud alaihi na dinga lissafa masa kaulahu irin maganganun da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya faɗa yushiru bi zalika ila mithl qawli sayyidina Umar yana ishara zuwa ga faɗin irin faɗin Allah ta'ala game da wannan munafiki la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu walillahi khaza'inu samawati wal ard walakinnal munafiqina la ya'lamun wa qawlu wa qawlu da faɗinsa ko wa qawlihi la yukhri jannal a'azzu minha al'adhal ce kamaicin Allah ka manta irin wannan cin zarafi da cin mutunci ya ce kada ku ciyar kar ku taimaki duk waɗannan waɗanda suke tare da manzan Allah suke wajen manzan Allah kar ku taimake su hatta yan faddu har sai sun mu bari sai sun tarwatse sun watse daga wajensa da faɗinsa la yukhri jannal a'azzu minha al'adhal masu girma manyan mutane sai sun fitar da wulakantattu kaskantattu daga garin madina yana nufin su ne ainihin a'azzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su ne azal ce ya ma'aikin Allah duk kamanta irin wa'annan abubuwan da wannan mutum yayi alaysa qad nahaka Allahu an tusalli ala alal munafiqin ce ya ma'aikin Allah ba Allah ya hana kai yin sallah ga munafikai ba faqala استغفر الله استغفر الله لهم استغفر استغفر الله لهم كو او آية تيكاو تو ناغاني فأليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم yace ba Allah ta'ala ya ce ko ka nema musu ka nema musu gafara ko kakka nema musu gafara in za ka nema musu gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta musu ba fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya san sayyidina Umar ya yi caji ya dau zafi hakka tuqatihi kenan fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi murmushi wa qala akhir anni ya umar yace ba ni guri ya umar ane mutum yace akhir anni ya umar janye ka ban guri ya kai umar falamma akthartu alai sayyidina umar yace yayin da na yawaita nacewa ga annabi akan kada yawa munafikin nan sallah qala sai manzo Allah ce inni khuyyirtu ni zabi aka bani ko in yi ko ka in yi faktartu sai na zaben yi an gano istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum zabi ne ko ka nema musu gafara ko kakka nema musu gafara in ma ka nema musu gafara sau saboda Allah ba zai gafarta musu ba ce zabi aka bani kad qila li ba Allah ya ce da ni istaghfir lahum أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لو أعلم دا ناسا أني إن زدت على السبعين دا ناسا إنك آرى أكنسو سبعين إن غفر له زائي وونن غافر لزدت عليها دا ناك آرى أكن تسبعين إنك آرى سبعين دا قال إنه منافقون ya ce munafiki ne fa قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري مجلد نتقص شافي ندري بيو سبعين يتي إنما جزم عمر أنه منافق abin da ya sa Umar ya yanke kai tsaye cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul munafiki ne jaryan alama kana yattaliu alai ya gudanar da wannan magana ne bisa ga abin da ya sani a kansa min a hawali na halayen wannan mutum wa inna ma lam ya akhudhin nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi wa salla alaihi ijra'an lahu ala zahir hukm al-islam amma abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi riko bai yi amfani da maganar Umar ba ya kuma yi wa Abdullahi bin Ubay bin Salul sallah ijra'an lahu yayi masa sallah ne gudanar da shi ala zahir hukumin islam akan zahirin hukuncin musulunci tunda dai a zahiri ya nuna shi musulmi ne akan zahirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah wa istishaban li zahiril hukmi wa lima fihi min ikrami waladihi yace annabi yayi haka ne duba da hukunci na zahiri sannan wani ma fihi saboda abinda kuma yake da shi na alfarma min ikirami waladihi na karrama ɗansa allazi ta haƙaƙar salahiyatuhu wa maslahatul isti'ilafi liqaumihi wa daf'il mafsada kaji abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana la'akari da wato yana da fiqhu fiqhul hal annabi sallallahu alaihi wasallama na farko yayi amfani da zahirin hukuncin musulunci akan abdullahi bin ubay bin salul daya na biyu ya yi masa sallah ne don girmama ɗansa ai shi ɗansa mutumin kirki ne kuma sahabi ne wanda nagartar ɗan tabbatacciya ce sannan da kuma masalahar kwantar da da sanya kwanciyar hankali da nutsuwar mutanensa wa dab'il mafsada da kuma tunkuɗe barna kaji abin da yasa annabi yayi Abdullahi bin Ubay bin Salul sallah na farko akwai ƴan uwansa waɗanda suke musulmi ne sannan kuma akwai waɗanda ila wannan abin da aka yi musu na girmamawa gare shi zai sa su musulunta sannan abu na biyu don tunkuɗe mafsada saboda akwai wasu suna gefe su ce to kun gani ka shiga cikin musuluncin ma ka ce kana tare da shi ɗin ba ka tsira ba gashi wannan ya yi musuluntan ya yi dikiliyarin ɗin musuluntarsa kowa ya sani amma ya mutu annabi ya ƙi masa sallah to kaga wannan ya nuna cewa in ka musulunta kila za a dinga gaya wa musulmi ana gwaba musu magana cewa musulunci ko ka musuluntan ma dai ba gwaninta kai ba da aka dan tunkuɗe wannan mafsada ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalil amri yasbiru ala adal mushrikin wa ya'fu wa yasfah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a farkon al'amari yana yin hakuri akan dukkan cutar wanda mushrikai suka yi masa wa ya'fu yana yin afwa wa yasfahu yana kauda kai thumma umira bi qitalil mushrikin sannan daga baya sai aka umarce shi da yaƙi mushrikai fastamarra sabhuhu haka wannan kawaici na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba wa afuhu ya ci gaba da yin afuwa amman yuzhirul islama ga waɗanda suka bayyanar da musuluncinsu walau kana batinuhu ala khilafi zalika koda a ɓoye sabanin haka ne li maslahatil isti'nab saboda maslahar kwantar da hankali wa adami tamfir anhu da rashin kore jama'a da mutane daga gare shi walidhalika qala dan haka ne yace la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashaba mutane nawa ne suka yi abinda sabai suka ce ka ba mu izini mu kashe su sai manzo Allah ya ce a'a kada mutane su dinga cewa muhammad yana kashe sahabbansa kun fahimci fikin so kaga kenan ashe ana iya samun kai cikin wani yanayi da mutum zai gabatar da wata wato ya tunkuɗe wata mafsada ya gabatar da wata maslaha yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sau nawa yanzu wanda ya ce baka yi hukunci da adalci ba wallahi wannan rabon ba a nufa Allah da shi ba wanda annabi kawai cewa daga cikin tsatsan wayannan za a samu fitinannu za a samu khawarij da sauransu kuma abin da ya faru kenan a nan take ai akwai sabon da suka ce ka ba mu umarni mu sauke kansa annabi ya ce ku kyale shi ai mutane sai su ce ka shigo an shigo cikin mu ba ba tsira ba mutane za su ce Muhammad yana kashe sahabbansa tunda su sauran gama garin mutane ko sauran mutane ba su san nauyin abin da wannan ya aikata ba kuma ba su san ainihin wato ilimin su bai kai su gane irin wannan hukuncin a musulunci kisa bane falamma fata hasala lahu al-fatu wa dakhala al-mushrikuuna fil islam وقل أهل الكفر وظلوا أمر بمجاهرة المنافقين da kaga kenan idan mutum yana gurin da da'awar sunna tana da rauni ko kun fahimta da'awar sunna inda mutum yake tana da rauni ahlus sunna ba su da yawa waɗanda ba ahlus sunna ba wasu yan bid'a ne wasu kuma kawai ga sunan dai jemagu ne ba la ilaha ula wa la ilaha ula to kaga irin da'awar da mutum zai a irin wannan gurin ya bambanta da irin da'awar da mutum zai a inda sunna ta yi ƙarfi alu sunna suke da ƙarfi karantarwar sunna ta yawa ta shiga ko'ina to kaga irin uslubin wannan malami ba irin uslubin wanda ya tashi a irin wancan gurin ba ne kaga farkon musulunci ne duk wa'annan abubuwan suka dinga faruwa amma falamma hasalal fatu yayin da aka yi fatu makka wa da kalal mushriku na fil islam yawancin mushrikai suka shiga musulunci wa qalla ahlul kufri kafirai suka karanta wa zallu kuma suka kaskanta suka zama ba su da wani tasiri amara bi mujaharatil munafiqina to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni bi mujaharatil munafiqina da yin fito na fito da munafikai wa hamlihim ala kufrin murril haqq da kuma ɗora su akan hukunci mai ɗaci na gaskiya an gane ko wala siyama musamman ma wa kad kana zalika hakan ya kasance qabala nuzulin nahyi sarih kafin saukar hani qarara an salati alal munafiqin akan yin sallah ga munafikai wa gaira zalika da wani haka mimma amara bihi daga cikin abin da ya umarni da shi bi mujaharatihim wato game da fito na fito da su a fili wa bi hadha taqrir yanda fi'ul ishkalu amma wa ka fi hadhihi alqissa bihamdillahi ta'ala kamar shek wato shek al-hafiz ibn hajar al-asqalani shine yayi wannan bayani a cikin fatawul bari kamar yana kokarin ya nuna cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan to a iya wannan matakin shi ya dace a yi amma daga bisani annabi ya canja stan ya canja mataki daga wancan matakin na farko zuwa mataki wanda ya fi wancan tsauri ya fi wancan ainihin wato tsanani na fata an gane shi sa lokacin da aka samu fatihu makka an samu mushrikai da yawa sun musulunta kafirai sun yi karanci kuma sun kaskanta ba su da wani tasiri sannan a lokacin annabi ya umarni da a bayyanar da wato a yi fito na fito a fili da munafukai da kuma ɗora su akan hukuncinsu na asali wanda shine ya dace da su to sai bala yake cewa to daga wannan ne kuma annabi yayi wannan kafin saukar hana yin sallah ga munafukai wa gaira zalika da wannan haka an gane ko domin shi sai na umar ai kaga cewa yayi ba Allah ta'ala ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum kaga kenan daga baya aka saukar da wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri amma a baya kauce aka yi dai ko ya nema musu gafara ko kai ya nema musu gafara Allah ba zai gafarta musu ba kaga kenan in wata maslaha ta sa ya nema musu gafara ai ba yayi bane dan Allah zai karbi gafara ko kun fahimta wata maslaha ce ta sa kawai ce Allah ya gafarta wa wani shi Allah ana masa dole ne in bai cancanci a yi masa gafara ba zai karbi zai gafarta masa ba kuma dama ya ce zaɓi aka bani aka ce ko in nema musu gafara ko kuma ka in nema musu gafara kawai dai an ban garantin ko na nema musu gafara ba za a gafarta musu da aka sai masala ta sa ya nema masa gafara kuma lokacin ba a hana yin sallar ba an gane ko hani bai zo ba akan haka da aka kawai gairi zalika da wani haka mimma amara fihi bi mujaharatihim wa bi hadha taqrir da wannan tab magana ta daga wannan tabbataccen zancen yanda fi'ul ishkalu wancan dan rikicin zai iya za iya tunkuɗe shi amma waqa fi hadhihi alqissa game da abin da ya faru a wannan kissa ta Abdullah bin Ubay bin Salul bihamdillahi ta'ala kaga kenan yanzu hukunci in ya faru irin wannan a yanzu yana da bambanci da kai irin wancan hukunci Allahumma sai dai kamar yadda na ambata yanayin gurin wato zarfu zaman da zarful makan shi ya kamata ka duba a wani guri kake ya zamanin yake to wannan shi zai baka damar wata maslahar kai amfani da ita wani abun kuma ka sake shi yanda yake babu domin babu maslahar saurarawa babu maslahar lallabawa babu maslahar ainihin wato karantawa kun fahimci wannan قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يمس صلى قلت وإنما صلى عليه بعد ما أدخل في حفرته وأخرج منها بأمره صلى الله عليه وسلم وألبسه قميصه كما سيأتي في المسألة شك الباني يكي وإنما صلى عليه من الله يا أيها عبد الله بن أبي بن سلول صلى ني بعد ما أدخل في حفرته باين har an shigar da shi cikin kabarinsa wa ukhrija minha aka fito da shi daga kabarin bi amrihi sallallahu alaihi wasallam da umarnin manzo Allah manzo Allah ya ce a fito da shi aka fito da shi wa albasahu qamisahu kai ka san wannan maslaha ce manzo Allah ya sanya masa rigarsa kama sai ya aji kamar yadda wannan bayanin zai ƙara zuwa fi mas'ala fil mas'ala a cikin mas'ala ta 94 fa salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sallaitu wa sallaina ma'ahu sayyidina umar ya ce haka muka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan sayyidina umar duk zabin sa haka ya hakura annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin da yake ganin shine daidai a daidai wannan lokacin shi sa karka zama kawai ko da yaushe kawai inda almajiranka suka suka so suke so ka bi kawai nan zaka bi an bayyana ko karka zama malami wanda kai so kake ka burge mabiyanka so kake ka kayatar da su da haka su ne suke maka jagora ba kai kake jagorantar su ba kai ka karanta kai ka san fiqhun abubuwa amma kai su da kake karantar da su ya zama su ne suke maka jagora wannan akwai kuskure a cikin wannan kaga duk da sai sayyidina Umar ya dage ya dage akan shi yana ganin ga wata hujja annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana ganin yana da hujja kuma yana da wata maslaha da ta fito sayyidina Umar da aka yace kawai janye ka bani guri sai ya gaggaya masa dalilan da yasa ya masa sallah wa sallaina ma'ahu yace haka muka yi sallah tare da shi wa masha sallallahu alaihi wasallam ma'ahu manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ya tafi tare da shi faƙama ala ƙabarihi hatta furiga min kuma ya tsaya a kan ƙabarin wannan munafikin har sai da aka gama yi masa jana'iza haka aka gama binne shi sun man sarrafa sannan manzo Allah ya juyo an gane ko kaga ba ma wai daga irin da aka yi sallar kawai ya juyo taho gida ba a'a ya raka shi har kan ƙabarinsa sun man sarrafa falam yamkuth illa yasiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dade ba da faruwar wannan abu hatta nazalatil ayatani min bara'a sayyidina Umar ko Abdullahi dan Umar yace ba a dade da faruwar waccan mas'ala ta Abdullahi bin Ubay bin Salul ba sai ga ayoyi guda biyu sun sauka daga cikin suratu bara'a wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun kada kai salla kai salla akan daya wato daga cikinsu da ya mutu har abada wala ta kuma ala kabari kar kuma ka tsaya a kan kabarinsa innahum kafaru billahi wa rasuli domin sun kafircewa Allah da manzansa wa matu wahum fasikun sun mutu suna fasikai qala yace fa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala munafiqin kaji ko wannan ya nuna maka ashe wancan mas'ala da ta faru ta Abdullahi bin Ubay bin Salul kafin saukar wannan ayar an gane ko to bayan saukar wannan ayar yace fa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala munafiqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara yi wa wani munafiki sallah ba wala qama ala qabrihi bai ƙara tsayawa akan kabarin wani munafiki ba hatta qabadahu Allah har ya bar duniya qala yace fa ajibtu ba'du min jur'ati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma idin sayyidina Umar yace ni kaina irin wato taurin kai ko taurin hali da kafewa da na nuna a gaban manzan Allah ni ma abin sai daga baya ringa ban mamaki wai ni ne kuma ina annabi yana zai yi ni kuma ina a bai kamata a yi ba an fahimta ko shi kansa sai da ya dawo ya huce daga zafin sai ya gano ya yi zafin ya yi yawa shi ne ce fa'ajibtu ni kaina fa'ajibtu ba'adu daga baya sai na zo ina ta mamaki min jur'aci game da taurarewa da na yi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yawan idin wallahu ورسوله أعلم أخرجه البخاري مام البخاري يا فتر دوانا مجلدين أكو شافي لتريد سبعين دا بقوي لكم مجلدين تقص شافي لتريد دا سبعين والنسائي إمام النسائي مجلدين تريد شافي لتريد دا سبعين دا ترى والترمذي شافي لتريد مجلدين أكو شافي لتريد شا بقوي لتريد شا تقص imam ahmad rakam na 95 daga umar wa ziyadatul ula wa thaniya ziyada ta farko da ta uku wa thalitha da ta uku wal khamisa da ta biyar wa thamina wa tasi'a da ta tara da ta takwas da ta tara li ahmad wannan duk ziyada ce ta imam ahmad wa tirmizi wa sahahu wa ziyadatul ukhra daya ziyadojin da aka samu a cikin wannan kissa lil bukhari ta ziyada ce ta imam al-bukhari illa sadisa banda ta shida fa hiya li muslim wannan ziyada ce ta imam muslim وللبخاري من حديث ابن عمر امام البخاري حديث عبد الله بن عمر يا رويته والزياده الثانيه ده زياده تبيو للطبراني للطبري wannan ce imam الطبري ce kama fil fati ثم اخرجه البخاري سنه امام البخاري ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 8 shafi na 268 270 da kuma mujalladi na 10 shafi na 218 imam muslim mujalladi na 7 shafi na 110 da sha shida da mujalladi na takwas shafi na ɗari da ashirin zuwa ɗari da ashirin da ɗaya imamun nasa'i mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da tara imamun tirmidhi mujalladi na uku shafi na ɗari da sha takwas ɗari da sha tara ibnu maja mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da sittin da hudu da ɗari hudu da sittin da biyar imamun baihaqi mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da biyu imamu ahmad a hadisi mai lamba ta dubu hudu da ɗari shida da tamanin hadisin ibnu umar radiyallahu anhu وفيه أتكن من الزيادة الثانية أكوي زيادة تبي والسادسة تشدة وعن مسيب بن حزن أنكر أولك مسيب ابن حزن ما هي بن سعيد كنا سعيد بن المسيب ابن حزن كنا رضي الله عنه لما حضرت أبا طالب الوفاة لوكتين ده أبو طالب متوى تهلرتو مسا لوكتين ده يكوسا متوى ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yazo wajen babban sa Abu Talib fa wajada indahu Aba Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira ya tadda wayannan manya-manyan kafiran Qurayshawa a wajen Abu Talib akwai Abu Jahl akwai Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya shigo sai ya ce wa babban sa tunda ya ga alamun mutuwa ta tare da shi sai ce ya am yace ya baffa innaka a azamun nasu alayya haƙan ya ce duk a mutane babu wanda yake da girman haƙƙi a kaina fiye da kai kana da girman haƙƙi a kaina fiye da kowa wa ahsanuhum indi yadan kuma ya wato ya kai baffana ahsanuhum indi yadan kai kafi kowa wato wato abin nan kyautata min dan haka kai kafi kowa wato abin nan cancantar in biya bashin kyautata min da kai wala anta azamu alayya hakan yace wallahi haƙƙin da ke kaina naka yafi girma min walidi sama da haƙƙin mahaifina fa qul la ilaha illallah babba ka ce la ilaha illallah kalimatan kalma ce ka ganta ba ta da tsayi ashhadu laka biha inda Allah zan kafa zan zan maka shaida da ita a gaban Allah fa qala abu jahal wa abdullahi ibn abi umayya abu jahal da abdullahi ibn abi umayya sai suka ce ya aba talib ya kai abu talib a targabu an millati abdul muttalib yanzu kana kyamar aƙida da addinin abdulmuttalib addinin babanka yanzu kake so ka kyamata kana so ka nuna babanka shi ma ɓatacce ne ba akan daidai ya mutu ba yanzu iyayenmu da kakanni duk da muke kan wannan addini duk batattu ne yanzu iyayenmu su wane su wane su wane kakanninmu su wane duk yanzu batattu ne kai ne yanzu yanzu wannan yaron shi ya gane gaskiya da kake so ka bi shi ina fata kun fahimta wannan shine wato mugun aboki kenan wannan yana daga cikin tasirin muggan abokai ko mutum ya so ya watsar da makamai ya saranda su suke sake dilmiya shi su danna shi cikin ruwa suka ce yanzu addinin abdulmuttalib kenan ne baka so falam ya zalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ariduha alai manzo Allah shi dai bai hakura ba bai gushe ba yana ta bijirar da wannan kalma ta la ilaha illallah a gare shi ويعيدان له تلك المقالة أبو جهل ابن أبي أمية su kuma suna ta ƙara maimaita wa abu ɗalib waccan kalmar shi yana cewa yanzu ka ce la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah su kuma suna cewa a targhabu an millati abdul muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah hatta qala abu talib akhir ma kallamahum har abu talib ƙarshen abin da ya faɗa musu huwa ala millati abdul muttalib ya ce shi kam ya mutu akan milla ta abdul muttalib wa aba an ya ƙula la ilaha illallah wa aba an ya ƙula la ilaha illallah ya ya ce la ilaha illallah wannan hadithin sababu nuzul aya gairu sababin mazkur fil hadith dalilin saukar wannan aya wato gairu sababin mazkur ba shi bane sababin da aka ambata fil hadithin ladhi qabla a hadisin da ya gabace shi wala ta'aruda bainahuma amma babu wani cin karo a tsakankanin su li jawazi ta'addudi sababin nuzul saboda halaccin kididdiguwar sababin nuzul wato ba lalle bane ya zama sababin nuzul na aya guda ɗaya ne ana iya sababba da yawa suna iya zama sababin nuzul na aya kama waka a zalika fi gairi ayatin kamar yadda irin wannan ya afku a ayoyi ba ɗaya ba ba biyu ba wa qad ayyada hadha al-hafiz fil fati duk da al-hafiz ibn hajar ya karfafi wannan ne a cikin fatul bari mujalladin sa na 8 shafi na 412 qala laula an tu'ayyirani quraishun wa aba an ya kula la ilaha illallah ko yake faɗin la ilaha illallah ƙala sai ce laula an yi ayyira ni ƙuraishu ne ce ba don kada ƙuraishawa su dinga yi da ni ba su dinga aibata ni ba ya na su dinga ca inna ma hamalahu ala zalikal jaza'u su ce raki ne da zafin ciwo ya sa ya faɗi la ilaha illallah la aqarartu biha ainaka da na faranta maka rai na faɗe ta kaji fa shi kar a ce ai kawai zafin ciwo ne raki ne da rashin hakuri yasa kawai ya faɗa shi yasa yace kawai da ba dan wannan ba ba dan kada Quraysha su dinga yawo da ni suna ya madidi da ni su ce kaza kaza ba yace lalle da na faranta maka rai na faɗa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma wallahi yace na rantse da Allah la astaghfiranna laka zan nema maka gafara malam unha anka matukar ba a hana ni nema ma gafara ba فأخذ المسلمون daga nan ne musulmi suka kama yastaghfiruna limautahum suka kama yi wa matattun su wato suka kama nema wa matattun su gafara alladhina matu waɗanda suka mutu wa hum mushrikuna suna shirka fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah mai girma da huka ya saukar da aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su nema wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da sun kasance ‘yan uwa makusanta min ba'adi ma ta bayyana lahum bayan ta bayyana a gare su annahum ashabul jahim cewa su ‘yan wuta ne wa anzalallahu fi abi talib Allah kuma ya saukar da wannan aya game da abu talib faƙala wato fiya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta kai baka shiryar da wanda kake so walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah ta'ala shi ke shiryar da wanda ya ga dama wa huwa alam bil muhtadin Allah shine yafi sanin su waye shiryayyu lokaci yayi insha Allah sai mu tashi a karda bukhari abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah